الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا رانا الجمعة takwas ga watan rabi'un thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 za mu tashi darasi na biyu a cikin littafin tasriful maidani wallafar abul fadl ahmad almaidani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu shekara 518 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama za mu tashi a farkon littafi duk abin da muka yi a wancan darasi shimfiɗa ne da kuma bayani na shi mai taƙiƙi mala ya ce bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim za mu fara da sunan allah muna masu neman taimako da sunan allah mai cikakkiyar rahama da jin kai alhamdulillahi dukkanin jinsin godiya ya cancanta ga Allah subhanahu wa ta'ala musarriful ayyami wanda shi yake jujjuya ranaku kaga jiya mun ce laraba yau kuma mun ce alhamis jiya alhamis yau mun ce jima'a to wanda ya kawo wannan sauyin shine Allah da ya gara ma sai ya riƙe juma'a ɗin ko alhamis ɗin ta ƙi zuwa ko ina ko ba wanda zai iya juya ta to Allah ke yin wannan wa mufnil a'awami kuma shi yake tafiyar da shekaru eh misali yanzu kila a ce kana da shekara nawa ashirin ko talatin duk ka canye su a baya to waye karar da su shine Allah ba kai bane in kuma baka gane wannan ba daga lokacin da Allah ya halicci halittu ya kawo su a gidan duniya kaga haka ake ta tafiya kila a ce shekara nawa masu yawa ko dubbani ko a ce miliyan to duwa ya karar da su kuma ba su dawowa fa yanzu jiya da ta wuce alhamis har abada ba za ta da an riga an karar da ita to Allah shi ke yin wannan inda ya ga dama sai ya tsayar da ranar ba za ta je ko ina ba ko kuma jiya da ta wuce sai ya dawo da ita washuhuri haka shi yake tafiyar da ya karar da watanni an gane ko? yawwa kaga ai watanni da suka wuce an samu su ramadan an samu shawwal an samu zulqa'ada zulhajj ko zulhijja duwa ya tafiyar da su Allah subhanahu wata'ala wa huwa mutanazzahun an kulle hadisin Allah ya tsalkaka daga barin duk wani abu da yake hadisi sabo mai faruwa fararren abu a cikin sifofinsa ko wani abu wanda ke da alaka tunda shi Allah ba fararre ba ne to shi yasa duk abin da ke da alaka da shi shi ma ba fararre ba ne ilimin Allah da jinsa da ganinsa da ƙudurarsa waɗannan duk ba sababbi ba ne sai ce an gane ko makahurin wato hadisin makahurin fararren abu wanda yake a birnin jayi wanda aka rinjayar to Allah ya tsarkaka daga barinsa liya alama kullu hadithin kuma Allah ya yi haka ne kamar kayi tambaya me hikimar haka Allah ya yi haka ne saboda duk wani halitta ya san cewa annahu rabbu Allah shi ne rabbu shi yake samar da komai shi yasa ya waɗancan abubuwa da aka ambata a baya algafuru mai yawan gafara ahmaduhu ina gode ma Allah hamdan godiya muta'addiya wanda yake ta'adiya ma'ana ba hamdu wanda yake muƙayyadi ba hamdu nake yi mutsulaki ba na ƙayyade shi da wata ni'ima ko wani abu da Allah ya min ba eh akwai hamdu kashi biyu ne akwai hamdu wanda zaka ƙayyade shi da wani abu saboda Allah ya maka wani abu kila ya baka wata ni'ima ko ta haihuwa ko lafiya ko ilimi ko kuɗi ko sarauta sai ka gode ma Allah to wannan ana kiran shi hamdu muqayyadi to shi malam ba wannan yake yi ba shi kaɗai yake yi ba akwai hamdu mutulaki haka kawai ka ce ka gode ma Allah alhamdulillah ala kulli hali ba tare da Allah ya yi maka wani abu ba kawai don ya cancanta a gode masa sai ka ce ka gode masa to wannan hamdu mai ta'adiyya kenan an gane yawwa shi bai takaito akan wani abu ba eh ko kuma ya zamo yana nufin hamdu mai ta'adiyya ma'ana godiya wanda zai ci gaba da faruwa ba wai in na ce alhamdu ina nufin iya abin da na faɗa shi ke ya taƙaita ba a a godiyar ya ta maimaituwa ya ta maimaituwa ilayoyin kiyama duk yana ya ɗaukar wannan sai ce gaira makasurin ka gani godiyar da ba abin taƙaitawa ba akan wani abu wa ashkuruhu ina gode ma Allah shukuran godiya mutaradifa mai hauhawa juna godiya bayan godiya godiya bayan godiya ma'ana godiya mara iyaka an gane ko to shi bambancin shukuru da alhamdu shi shukuru a galibi shine abin da muke faɗa da hausa Allah ya maka wata ni'ima sai ka ce Allah na gode ma kaza da kai min to wannan shi ake kira shukuru amma shi alhamdu shi ana nufin yabo ka yabi Allah da wasu sifofi na kamala na ƙasaita to shi ake kira alhamdu na batar an gane eh irin misali Allah mabuwayi mai kaza mai kaza mai kaza irin waɗannan sifofi na Allah na kamala sai ka yi ta ambatonsu kana tabbatar da su ga Allah to shi ake kira alhamdu azzikiru biljamil ko as-sana'u biljamil shine ka dinga ambaton wanda kake son ka yaba da abin da yake mai kyau da fatar an gane to kala biyu ne shi shukuru yana da alaka da abin da aka yi maka misali ko kuma abin da ma ba a yi maka ba eh to daban-daban ne sai a kiyaye to shi ne ya ce mutaradifan mai hauhawar juna gaira mahsurin ba mai takaituwa ba ma'ana godiyan shukuru din ya zama mai yawa ba abin takaitawa a ce sau biyu ko sau uku ko sau hudu ko adadi kaza ba wa a'tasimu bi hablihi ina neman tsari da ya giyar Allah shine alqur'ani wa man istamsaka bihi duk wanda ya ya nemi riko da wannan ya giyar Allah falan fisama lahu ba yankewa ga yagiya ga yagiyar din ila yawmin nushuri har zuwa ranar tashi daga kabari wa astaghfiruhu ina neman gafaran Allah alama sadara minni akan duk abin da ya fito daga gare ni na kuskure to ina neman Allah ya heme wa huwa lil mustaghfirina ghafur shi Allah mai yawan gafara ne ga masu neman gafara wa ashhadu ina mai shaidawa Allah ilaha ba abin bauta bisa cancanta illallahu sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya kama huwa fil qur'ani masturun kamar yadda wannan abin an rubuta shi a cikin alqur'ani akwai la ilaha illallah da kuma abin da ta kunsa a cikin alqur'ani yana nan rubuce wa ashhadu ina mai shaidawa anna sayyidana haqiqa shugabanmu wa nabiyana annabi muhammadan annabi muhammad sallallahu alaihi sallama abduhu bawan allah ne wa rasuluhu manzansa ne wa habibuhu masoyinsa ne wa khaliluhu madadayansa ne almabaruru wanda yake barrantacce daga duk wani abu na naƙasa ko tawaya allazi qara nasmahu fit tawrat wal injil wal qur'an allazi wannan da annabin na in baka gane shi ba ƙaranas mahu Allah ya haɗa sunansa da nashi fit taurata a cikin attaura wal injili da injila wal qur'ani da alqur'ani wal zaburi sai kaga in Allah ya ambaci kansa sai ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ati'u Allah sai ga ya ce wa ati'ur rasul to shine sai ke cewa sallah Allahu Allah ya daɗa salati alaihi a kansa wa ala alihi da kuma iyalansa mabiyansa da suka yi imani da shi wa ashabihi da sahabbansa zawil fasahati sahabban na waɗanda suke ma'abuci fasaha Hmm? suna da fasaha a cikin zancensu wal balagati kuma suna da balaga a cikin zancensu an gane yawwa fasaha shine duk abin da za ka faɗa ka faɗa kuma mai saurare ya fahimce ka ba tare da ya sha wahala ba fasaha ke balaga ita kuma shine ka faɗi magana ta dace da yanayi da masu sauraro da wurin da aka faɗi maganar balaga kenan sau da haka wanda yake jahili to sai a yi masa magana da usulubi na jahilai wanda yake ɗalibi shi ma sai a yi masa magana wanda ta dace da shi wanda yake malami shi ma sai a yi masa magana da na fatar an gane to shi ake kira balaga ya zan kowace magana a kalli mahallinta sai a yi ka gani to duk lokacin da ka faɗa abu ba mahallinsa ba to sai a ce ba ka da balaga da fatar an gani sai a ce to ai wannan bai da balaga a gani kamar 'yan islamiyya ka zo ka ce za ka sa musu ilimin sarfu to kaga sai a ce ba ka da mi ba ka da balaga wata sirifi haka ma'abuta jujjuyawa fil umuri a cikin al'amurra kama huwa fil akhbari mazkurun kama yadda yake sanannen abu ne a cikin kissoshi da labarai da ake kawowa na yana nufin abubuwan da su sahabban suka keɓanta da shi na karamomi shi yake nufi da tasirifi a nan ba wancan tasirifi na Allah da ya ambata a baya ba tunda sahabbai an ba su karamomi su ma amma ba'du bayan haka fa inna mawazin al-af'ali haqiqa ma'aunayin al-af'ali ayyuka 19 nau'an nau'i 19 ne na yana nufin ayyuka waɗanda suke al-mujarrada da kuma al-mazida al-af'alul mujarrada da kuma al-af'alul mazida ma'ana ayyukan da yake haka suke a asali ba a yi musu ƙarin komai ba akwai shi a cikin al'afa'alu sulasiya akwai shi cikin kuma al'afa'alu ruba'iyya na fatar an gane akwai fi'ili mai harufa uku kuma haka yake ba a ƙara masa komai ba sannan akwai fi'ili mai harufa hudu shi ma haka yake ba a ƙara masa komai ba to akwai waɗanda su kuma an musu ziyada wani sulasi ne an masa ziyada harafi ɗaya ko biyu ko uku wani ruba'i ne shi ma an masa ziyada da batar an gane to waɗannan afa'al ɗin duka ma'aunansu guda goma sha tara ne in ka haddace su kenan amma wannan duba da abin da ya shafi abin da ya gabata na mabi ba tare da haɗi da mudara'ansu ba in za a gwamaya da mubari'ai nasu to adadin kaga ya fi haka nan ana nufin iya ayyukan da ake faɗa da ma'auni da sikeli na abin da ya riga ya gabata kamar yadda za mu gani sai ce to ga sunan salasatun min hasulasiya e wato guda uku daga cikinsu to sulasiya ne suna da harufa guda uku in ka duba wa arba'atun haka guda hudu su kuma minha daga cikin sha tara ɗin nan ruba'iyya su kuma masu harufa hudu hudu ne kaga ga uku ga hudu bakwai kenan hmm? ko ba haka ba ne saura sha biyu kenan ko wasittatun minha khumasiya to shida daga cikinsu guda shida daga cikinsu su kuma suna da haruffa guda biyar saura shida kenan wasu tattun min hasu da siya shida daga cikinsu su kuma suna da haruffa shida ba na akwai fi'ilin da ma'auninsa za ka ga harafinsa uku ne wani hudu wani biyar wani shida amma daga shida ba ƙari babu wani fi'ili mai harufa bakwai a larabci babu shi in dai fi'ili ne an gane ko to har abada ba za ka same shi ba eh ko shekara dubu ko an ka baka ka je ka yi ta bahasi ka yi ta bincike fi'ili gashi yana da harufa guda bakwai babu la wujuda lahu eh to babu shi an gane ko to ga su zai yi bayanin su kaga in ka hada su to za su baka sha tara to shine yace fassulasiyatu uku na farko akwai fa'ila a akwai fa'ala wa fa'ila wa fa'ula kowannen su in ka duba zaka ga harfa uku ne an duba ko yawwa kaga akwai fa'ala to su malaman tasrifi da suka zo harafin farko sai suka yi mai suna sai suka kira shi da fa'ul kalima in mun duba za mu ga fa'ul ne na biyu suka kira shi da ainul kalima na tsakiya kenan in mun duba za mu ga ainul ne na ƙarshe sai suka yi mai suna da lamul kalima in mun duba shi ma lamun ne to duk wani fi'ili na larabci da ya yi kama da wannan shakalin an gane? to harafinsa na farko sai ka kira shi da fa'ul kalima na biyu ainul kalima misali kamar daraba a gani akwai dadun akwai raun akwai ba'un to dadun ita ce fa'ul kalima raun ita ce ainul kalima ba'un ita ce lamul kalima na fatar an gane to haka suke kaga shi sulasi ne haruffansa guda uku ne guda uku ne mun gansu ko sannan akwai fa'ila wancan mai ainun mai fataha ga ainun akwai kuma fa'ila ainun ɗinsa tana da kasara ita kuma shi ma mun gan shi ko? ko ba gansa ba yawwa kamar irin su fahima kaga akwai fa'un akwai ha'ul kabir akwai mimun ko ba haka ba to fa'un fa'ul kalima ha'ul kabir ainul kalima mimun lamul kalima haka akwai fa'ula fa'ula bi dhammil aini an gane ko yawwa to zaka ga an wa ainun dhamma to wannan kaga guda uku ne su ake kira da ma'aunai na fi'ili sulasi mujarradi ina fatar an gane to in ka hada da waɗancan da muka yi darasin da ya gabata na mubara'ansu su ne in ka tattara su sai su baka guda shida sai su baka guda shida shi fa'ala ya fi yawa a larabci ma'ana fi'ili mai haruffa guda uku sannan ainihin ɗin kuma tana da fataha to ya fi yawa a larabci shi yasa a mudari'i yana da yaf'ulu an gane bidon mil'aini sannan yana da fa'ala ya fa'alu yana da ya fa'alu bi fathil aini sannan yana da ya fa'ilu bi kasiril aini an gane kaga shi duka ɓangarorin guda uku ya haɗa su duka ya haɗa su yawwa kamar yadda muka yi a baya kaga kamar fa'ala ya fa'ulu kaga kamar nasara yansuru mun yi shi a baya ko yawwa fa'ala ya fa'ilu ka kamar daraba daraba ya duribu ko yawwa sannan kuma mun yi fa'ala ya fa'alu kamar ƙaba'a ya ƙaba'u khaba'a ya khaba'u an fahimta ko to shi ya fi yawa a larabci an fi samu ne da yawa to shi yasa shi bai da wani babid da suka aza masa da za ka iya gane idan na same shi ina zan wa ainihin donma ina zan wa ainihin fataha ina zan wa ainihin kasara to sai suka kawo su ƙa'idodi suka ce akwai wasu abubuwa da ake kira da da'il kasri in ka samu fi'ili a wannan ma'aunin a babin fa'ala aka sami da'il kasir abinda zai jayo ma ita ainihin din nan kasara an fahimta to akwai shi sai suka kawo su za mu zo kansu nan gaba sannan suka samu da'id dammi suka ce akwai abubuwan da za su jayo damma ba za mu shige su buka su canye mana lokaci sannan akwai kuma jalibul fathi akwai abubuwan da su kuma fataha suke jayowa saboda haka in ka samu kalma da irin wannan ma'auni a babin fa'ala to kawai waɗancan za ka kalla sai ka kalli da'il kasiri in ka ga babu sai ka koma da da'il dhammi an gane in ka ga babu sai ka koma me jalibul fatihi sai ka koma jalibul fatihi shi ke da to shi an karatun da muke cikin labiyatul fa'al na ba an gane to shi saboda haka ya hada su gaba daya shi yasa ya fi yawa na ba an gane yawwa to sai abin da ya mai bi mai ga yawa shine fa'ila bi kasr al shi kuma sai ya zo da biyu fa'ila yana da yaf'alu shine qiyasi ma sannan yana da ya fi'ilu ala shizuz ina batar an gane kamar shariba ya sharabu ta gani ya sharabu kaga fa'ila ya fa'alu to ka gani sannan kuma muna da mi fa'ila ya fa'ilu kamar hasiba ya hasibu ko kamar mi Hmm? A'a. Mun wuce wannan. Muna neman fa'ila ya fa'ilu, kama hasiba ya hasibu. Hmm? Shariba? Ya sharibu ake cewa, ya sharabu ne ko? Eh? A babu jalisa ya jalisa. Jalasa ake cewa. eh fa'ala ya fa'ilu ne mun gama da waɗannan misali wanda ya daidai da wanda na kawo na farko hasiba ya hasibu kaziba ya kazibu to ina wani da'ama bai ciki fa'ala na fa'ila muke nema eh a eh fashila eh sai dai fashala eh babu fashila fashala ne eh aha eh eh sai dai ya salamu babu ya salima a larabci eh biyu kawai an ka samu? eh? ya karim sai dai karuma ya karum wannan babin fa'ula yake muna neman babin fa'ila kuma ya fa'ilu a mazi kasara a mudari'i kasara ga ainin ainin za ka kalla hmm? hmm? hmm? gashima bashima eh to mudari ya bishimu daidai ne eh ayya daidai ne eh na ban ji ba kace a ai misalan suna da yawa ina waɗanda muka yi lamiya da su guda nawa ibnu malik ya kawo ga su wasiƙa ya siƙu ko ba yi su ba ga warisa ya risu to duk ina kwakwalar suka je to almuhimmu dai shi fa'ila yana da biyu yana da ya fa'alu sannan yana da ni ya fi'ilu an gane ko? to sai na uku shine fa'ula fa'ula shi kuma guda gare shi ne kuma ƙiyasi shi ne ya fa'ulu an gane ko? kama wanda ka kawo ka ruma sai ka ce min yawwa januba ya junubu sai mi kuma hmm? hazuna ya hazunu sai mi kabura ya kaburu sai mi na'am dakhuma ban ji abin da gace ba dakhuma yakhbumu to sai mi na kumburi kenan sai mi sahula yashulu jayyid sai mi to suna nan da yawa to in ka tattara su to su ne za su baka guda shida to za mu ga shi fa'ila bai da ya fa'ulu babu shi a larabci kwata-kwata ka samu a mudari'i ainun tana da kasara a mazi kai tana da kasara kuma a mudari'i tana da zamma bai da shi biyu gare daga fa'ila ya fa'alu shi ne ƙiyasi sai fa'ila ya fa'ilu ala shizuz na fatar an gane shi kuma fa'ula shi guda gare saboda haka shi yasa babu fa'ula ya fa'alu babu fa'ula ya fa'ilu duk waɗannan babu su na fatar an gane amma shi kaga fa'ala di ya ɗauke su kana da fa'ala ka ce ya fa'ulu sannan kana da fa'ala ka ce ya fa'alu kana da fa'ala ka ce ya fa'ilu shi kuma fa'ila kana da fa'ila ya fa'alu shi ne ƙiyasi sannan kana da shaz eh fa'ila ya fa'ilu shi kuma fa'ula yana da ƙiyasi kawai bai da shaz ƙwaya ɗaya yake da shi shi ne fa'ula ya fa'ulu shi wannan bai da yawa a larabci na fatar an gane to haddace waɗannan game sun ya fahimci ilimin tasarifi wajibi ne sai sun zamo cikin ƙwaƙwalwarka su ne huruful hija'iyya da zara an ka barka a nan to an samu matsala to a ba su kulawa kowa ya kokari ya haddace su an gane ko mun ce uku ne babu ko yawwa babu fa'ila yaf'ulu babu fa'ula yaf'alu babu fa'ula yaf'ilu wannan guda uku a larabci babu su na ba ta an gane in Najeriya za a baka kyauta baka ya saka kawo su ko shekara dubu an ka baka to nan za mu dakata saboda lokaci wani darasin in mun dawo sai mu tashi wa ruba'iyya eh wannan kuma za a shiga layin wani babi amma dai shi fa'ila fa'ala da fa'ila da fa'ula to mun ji yadda yake saboda haka kowa ya kokari ya haddace su eh kuma ka yi kokari ka hararo misalan kowane a kwakwalwarka ka haddace wannan zai taimaka kwarai da gaske سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته